أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبني المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانفداه العظيم a ci gaba da tafsirin suratul anfal a yau goma sha biyar ga watan ramadana hijira ta ma'aiki alaihi salatu wassalam shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da uku za mu ci gaba daga inda ne can bakin mu ya ja assalamu alaikum wa rahmatullah فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى wannan aya malaman ilimin ma'ani sun yi bayani bambancin jumla ta farko da kuma jumla ta biyu yayin da masu iya wafin ƙwa'ani kuma sun yi sabani akan wannan fadin shin face rabita au ko kuma face jawabu sharti ma'ana shin wannan fa tana hada tsakanin jumlar da ta wuce da kuma wacce za ta zo ne yadda akan iya kawo fa domin a nuna alaka tsakanin jumlar da ta wuce da kuma wacce za ta zo a nan gaba au ko kuma jawabu sharti muqaddar ne suka ce jawabin sharɗin muƙaddar ne shi ne idan ka ce falon taftuluhu ya zo nifta harfin da katilihim falon taftuluhu in kuna alfahari da kashe waɗannan mushirikan maka wajen saba'in to ba ku ne kuka kashe su ba Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya kashe su za mu zo mu yi bayanin a iskalin da ke cikin wannan aya da kuma wajihin da wasu afidu ke kafa hujja da ayar ta fuskoki daban-daban to ku duba nan Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce falam taqtuluhu bai ce iska tumuhu ba yake falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum amma da yake wa ma ramaita wa ma ramaita sai yace iz ramaita tukunan yace walakin Allah rama ya bambanta tsakanin a jumlolin guda biyu saboda bambancin waɗanda ake magana a kan su sahabban manzo Allah daban manzo Allah daban saboda haka a nan su ba a ce falam taktuluhum iskataltumuhu walakin nan za a katalahum ba aka ce falam taktuluhum walakin nan za a katalahum amma manzo aka ce wa ma ramaita izza ramaita tukuna aka ce walakin nan ba rama a nan hamza da hisa'i da ibn amir nishani sun karanta sun karanta falam taqtuluhum walakin Allahu qatalahum wama ramaita id ramaita walakin Allahu rama ma'ana bi takhfif bi takhfif ya bi takhfif nun maimakon lakinna sun karanta shi lakin ne idan wacce ta gabata a cikin suratul baqara inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa ma kafara Sulaiman walakin walakin ash-shayatin kafaru a can ma walakin khafifun والشياطين رفعه كما شرفوا والعكس نحو الأولى يدعى الإمام الشافعي قدا كما شرطوا معنى ابن عامر من رمز كاف لحمزة الكفائي من رمز شين سلسك كرنتا ولكن الشياطين كفروا عنه ولكن الله قتلهم ولكن الله رمى قراءوين مدامر مشددة ومخففة وقوة شيء لك تشكيل متواترة شيء sahihiya to shi ne a nan a kafin mu ce komai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi komai kuma ya shimfida musu da sababbai shi ya yi komai amma ya yi musu sababi sannan kowane aiki ana danganta shi zuwa ga sababinsa ba a danganta shi zuwa kaddara to wannan abu ne zaya wanda kowane musulmi ya kamata ya yi itikadinsa ya san shi saboda ɗauke wa ayyuka asbabu to zai kai ka a aƙida ta batiniya aƙida ta a yau aka wa kuskure ma ake kiranta hakika wanda hakika daban abu ne tabbatacce a musulunci akwai alhakika akwai a shari'a wanda dukkan malaman duniya sun tabbatar da wannan yadda ma idan ba ka mu'amala da hakika da shari'a cikin tafsirin qur'ani ma akwai wasu ayoyi ma da ba za ka iya fassara su ba to amma batiniya wata akida ce daban wacce a akwai ɓangarori daban-daban na bafiniya a zamanunnuka daban-daban wanda wasu daga cikinsu suka bambanta da wasu wasu kuma suna fakewa da suna fakewa da tufaye duk kira kansu 'yan hakika ko ahalin hakika amma maganan gaskiya su bafiniya bafiniya ce batiniya ibadiyya saboda suna kafa hujja da irin wayannan ayoyi cewa duk abin da ka aikata Allah ne aikata in ka kashe mutum Allah ne ya kashe in ka sha giya to Allah ne ya sa ka sha da bai kaddara cewa za ka sha giya ba ba za ka sha ba ma'ana suna mayar da ayyuka zuwa kaddaransu ba sa mai da ayyuka zuwa sababansu wannan zindikanci ne ba ziniyanci ne a hankali duk mai hankali ya riga ya san da cewa ayyuka ana danganta su zuwa ga waɗanda suke ayyukan ne ana danganta su zuwa ga sababin abu ne yaya za ka ɗauki kofi ka sha ruwa ka ce ba kai ka sha ba in ka ɗau ruwa a kofi ka sha ka ce ba kai ka sha ba ka ci abinci ka ce ba kai ka ci abinci ba a yin ka faɗi wannan kawai za a kira ya ka cikin mahaukata ne masu taɓin hankali to haka ne idan ka ɗauki wuka ka dafa wa mutum ka kashe shi kai ka kashe shi ba Allah ba ne ka shi kai ka kashe shi to saboda haka dangantawa dangantawa Allah dukkan abin da ya wakana a gare ka to wannan a batsiniyanci ne wannan zindiganci ne da wannan kuma za ka saukar da saukar da duk hukunce-hukuncen shari'a kafa to saboda haka ne ka san da mutum ana danganta mishi aikin da ya aikata shi ne khairan da sharran ayoyi da suke magana a kan ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika wannan irin waɗannan ayoyi to ayoyi ne waɗanda suke magana a kan kaddara kaddara da kuma wakanan wannan kaddara ana duba wannan ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala cikin ayyukansa gaba daya ba shari yasa ba aya cikin ƙwari wanda aka danganta wa Allah shari yasa wasu ababe saboda a kawar wa Allah aiki aiki nuna sai a gina fi'ili zuwa ga zuwa ga mabniyu lil majhul misali qutila al insanu ma akfara ba ce ka talallahu al insana ba قتل الإنسان هكذا الذي إبراهيم ليس الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويبقي سيتي وإذا مرضت يدنكن وكان صارش النافية بيتي والذي أمرضني بعد والذي سامني شتابا يتنسى عبارة صلا إلى مجانا بيتي لك بدا بايا سيتي وإذا مرضت فهو يشفي sai ce wallazi huwa yut'imuni wa yasqi yani allazi khalaqani fa huwa yani wallazi huwa yut'imuni wa yasqi wa idha maridtu fa huwa yashfi wallazi atma'u an yaghfira li wallazi atma'u an yaghfira li gafaran ya danganta wa Allah Allah ne mai gafarta masa da ke gafara afuwa abu ne mai kyau shiriya Allah zai halaka ni ko huwa ya hadi shiriya ya danganta wa Allah ne yake shiryatar da shi halitta ya danganta wa Allah Allah ne ya halice shi ciyarwa ya danganta wa Allah ne yake ciyar da shi shayarwa ya danganta wa Allah Allah ne yake shayar da shi amma da ya zo rashin lafiya sai ce idan na yi rashin lafiya idan na yi rashin lafiya wai za maritu bai ce wallazi amara da ni ba idan na yi rashin lafiya sannan warakan da ke abu ne mai kyau sai ce ko huwa ya shi shi ne zai warkar da ni bai ce wallazi amara da ni wanda ya sa mini cuta ko huwa ya shi ne shi zai warkar da ni ba saboda cuta din ba aiki bane na alkhairi to domin haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce biyadika alkhairu biyadika alkhairu saboda duk wanda ya san Allah ya riga ya san da cewa a cikin abin da Allah ya kaddara ka ba Allah bai kaddara sharri ba duk da kuna gani sharri sharri da yawa suna wakana amma waɗannan sharrin suna wakana ne a zahirin yanayin yanayin yadda suka bijiro mana ko muka san su shine suka zamanto sharri misali da za mu buga kowa ya gane yanzu kowanne musulmi kullum yana daga hannu Allah ka sa ni aljanna Allah ka sa ina tabbata kuma aljanna kuma ya riga ya san da cewa ba zai yi ne shiga aljanna ba sai ya mutu kuma yana kida ya mutu a din cikin sharri baya so ka gani baya so to wannan mutuwar da yake ganin ta sharri ne alkhairi ne shi ne ya tsawara ta ya tsawara ta a matsayin sharri ne shi kuma zai iya ikira shi a kan wannan ganin cewa ba zai shiga aljanna ba sai ya mutu to ganin wannan ne za ka ga hatta jinnu cikin ladukuka da suka nuna mana sun san Allah suka kawar wa Allah subhanahu wa ta'ala a sharri yake suke cewa a wa'inna la nadari a sharrun urida bi man fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada a sharrun din sai suka ce urida urida ba sai a sharrun arada Allah arada Allah ko arada arada rabb ko arada rabbuhum ba suka boye fa'ilin suka gina filin a na'i na abin na'ibul fa'il wannan zai sa ka gane cewa waɗannan aljanu da suka gana da manzo Allah arifan aljanu ne waɗanda suka san Allah arifai amma da ke shiryatarwa am arada bihim rabbuhum rashada suka kawo fa'ilin gardagar ko ubangijinsu yana musu nufin shiriya ne amma sharri suka ce urida urida to saboda haka ne a nan duwanda duwanda a cikin jabariya ko kuma cikin mutazilawa mutazilawa mutazilawa su abun mutazilawa idan mutum ya yi abu shi ya yi kayansa shi ya yi kayansa jabariya kuma idan mutum ya yi abu allah ne ya yi akasin mutazilawa kamar yadda ka koma jawaratu tauhidi ya yi magana a kan wani akasin mutazilawa mu kuma a sha'ira sunniyun sunniyun sai muka tsaya a tsakiya ba ma faɗan ƙauli jabariya mu danganta wa Allah dukkan abin da ɗan adam ya aikata ba ma faɗan ƙaulin mutazilawa mu danganta wa ɗan adam duk abin da ya aikata muna na a tsakiya cewa alkhairi da sharri duka wajen halitta duk Allah ne ya halice su Allah ne ya kaddara su dalilinmu babu wani abu mai halitta sai Allah dalilinmu babu wani wani abu da zai kaddara abu sai Allah to ganin haka komai da komai Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara khairan aw sharran kaddara sannan cikin kai alkhairi da sharri ba a dangantawa Allah Allah sharri a shi ya aikata sai dai ka ce shi ya kaddara kaddara abu daban aikata shi daban dalilinmu na cewa ba a dangantawa Allah sharri duk wani abin da ba mai kyau ba ne ayoyin da muka karanta daga baya wai za mu ritu ya dika da khairu wa la yarda li ibadi al kufra irin su a sharrul urida irin wannan in ka bibiyi qur'ani za ka ga cewa in Allah yana magana taran taran akan alkhairai zai danganta wa kansa in sharri ne zai danganta wa wasu sannan mu a sha'ira sunniyu muka tabbatar da wani abu da muke kiran shi kasbu kasbu din shi ne dangantawa dangantawa dan adam aikin da ya yi a matsayin shi ne sababin wannan aikin ba a matsayin shi ya halici aikin ko shi ya kaddara aiki ba shi ne kasbu muna da dalilai da yawa akan wannan saboda Allah subhanahu ta'ala da yake yake cewa wallahu khalaqakum sai yace wa ma ta'maluna kaga wannan ya rusa aqidar mu'tazilawa Allah shine ya halice ku ya halice dukkan abin da kuke aikatawa motsinka tashinka zamanka cinka shanka bulagurunka karatunka komai da kake aikatawa Allah subhanahu wa ta'ala ya halice ka tare da wannan abu shi yasa iya taku da Allah ya kaddara maka shi in kai taku na karshe to a gaban nan ba za ka ƙara yin wani taku a duniya ba in ma ka mutu wai ma ka yi rashin lafiyan da zai hana ka tafiya saboda adadin abin da ya gaddara na taku da za ka yi a doron kasa ya ƙare idan ya gaddara maka adadin kalmomi da za ka faɗa a harshenka wanda an an an an halici wannan adadin kalmomi da dukkan maganganun da za ka yi tare da kai tare da kai idan ka faɗi kalma ta ƙarshe to daga nan Allah zai dauke magana shi za za ka ga wasu marasa lafiya sun daina magana har zuwa lokacin da ajalinsu zai yi a fitar musu da ba sa magana haka gani haka dukkan ayyukan gaɓoɓinka lokacin da aka halice ka to sai aka halici duk abin duk abin da kowace gaba za ta aikata idan karshen abin ya zo shi kenan wannan gaba ta daina aiki kenan imma da ajalinka gaba daya ko kuma gabar ta daina aiki kuma da ragowar numfashinka a doron kasa shi yasa wani shekara ashirin ko talatin ko arba'in ko hamsin sai ya makanci iya adadin ganin da aka kaddara ya wuce to wannan shi ne abin da ake ce mishi kasu kenan wanda Allah yana cewa na hama kasabat wa alaiha maktasabat ya danganta wa ɗan adam kasu shi kasu nan wani abu ne wanda kai tsaye ba za a ce aikin kai kai ba kuma ba za a ce ba kai kai ba su jabariya a gunsu duk wani abin da ka aikata Allah ne ya aikata mutazila duk abin da ka aikata kai ka aikata mu kuma alkhairi alkhairi Allah ne Allah ne sharri kuma kai ka aikata ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi inda Allah yake kun kullum min indi dai yana maganan kaddara kaddara wajen kaddara Allah subhanahu wa ta'ala ne ya kaddara kowanne daga ciki to saboda haka rashin hankali ne wai mutum ya sha giya ya kira shan giyarsa hakika cewa Allah da bai kaddara ni zai sha giya a yau ba bai isa ya sha ba bai isa ya sha ba kuma tunda Allah ne ya kaddara yau zai sha giya ta yaya Allah zai kaddara masa shan giya sannan ya azabtar da shi gobe kiyama hakan ya sha giya wannan idhaji ne da ta zantuke saboda Allah subhanahu ta'ala ya ce inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura Allah ya raba abu guda biyu ga shari'a ga bata ga alkhairi ga sharri ya ce ka aikata ka aikata alkhairi ka bar sharri ya gaya ma kuma ya ce ma abu kaza da kaza da kaza kaza su ne sharri su ne bata ya gaya ma bayan ya gaya ma ka zo ka aikata kuma ka danganta masa ka ce shi ne ya kaddara maka ta shi yasa za mu zo mu yi bayani a gaba bayan mu fassara wannan aya akwai hazaratin da idan mutum bai fahimce su ba ba zai iya mu'amala da ayoyin qur'ani ba akwai alhazaratul ahadiyya akwai alhazaratul wahidiyya akwai hazaratul jam'i akwai hadaratul farkin awwal akwai hadaratul farkin tsani abu guda biyar su ne ake cewa alhadaratul khams waɗannan alhadaratul khams ɗin kowanne abu cikin abubuwan da suke wakana a doron kasa yana da alaka da wata hadara cikin waɗannan alhadaratul khams sai ka ajiye kowanne abu a gurbinsa wata aya tana magana akan hadara ahadiyya wata aya tana maganan wahidiyya wata tana magana akan jam wata tana magana akan alfarqul awwal wata tana magana akan alfarqul thani to da wannan ne zaka gane a wasu ayoyi da zahiri zaka ga kamar sun yi karau da juna to zaka gane ashe kowace aya akwai hadarar da take magana a kai in za ka zo ka ce ma ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi to aka zo aka ce ma kul kullum min indillah sai ka dauka kamar sun yi karau da juna ne sun yi karau da juna alhali ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi yana magana akan hadara ta alfarqu tsani ne قل كل من عند الله كما هنا مجانا كان الهضر الفرق الأول ne. da wannan ne lokacin da hallaj ya shiga halin da ya shiga sai junaidu ya ce ka wannan ya ce ya je ya yi suluki babu malami ya shiga kalwa babu murshidi babu murabbi kamar yadda za ka ga da yawa a zamanin nan wasu muridai a rashin murshidi a rashin rabbi to suke fadawa halin da hallashi ya fada shi ne julaibi yake cewa da ya zo gun da mun kama hannunsa da aka yanke wa hallashi shi ne al-husayn bin mansur sunansa da aka yanke mishi hukunci cewa zindiki ne aka kashe shi sai junaidu ya fito yana cewa sufaye fa'alaikun bisarki tsani shi halal ya yi riko da kulkullun min indillahi alfarkul awwal bai yi riko da ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik ba sai ya je ya shiga halin da ya shiga shi yasa kake ganin tufaye suna maganganu da sabani a kai haka ne inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa liman sha'a minkum an yastaqi sai ce wa ma tasha'una illa an yasha Allah liman sha'a minkum an yastaqi wannan alfarku tsani wa ma tasha'una illa an yasha Allah alfarku al-awwal ne ba su yi karau da juna ba kama ayoyin da Allah yake magana kul ya tawaffakum malakul mauti malakul mauti wanda muke ce ma azra'i shine yake daukar rayuka a wasu ayoyi hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna mala'iku ne da yawa masu daukar rai a wasu ayoyi fa Allahu ya tawaffal anfusa Allah ne da kansa yake daukar rai duk suna magana akan hadara hadara hadara daban-daban ne to saboda haka a nan Allah subhanahu wa ta'ala da yake falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum ko walakin Allah qatalahum yadda muka fassara ku sahaba a kun kashe mushrikan Makka 70 sannan akwai fursunonin yaƙi su saba'in an kashe musulmai goma sha hudu shi ne abin da ya wakana karshe natija karshen gazuwatu badar kenan to shi ne allah subhanahu ta'ala ya ce waɗannan waɗanda kuka kashe su ɗin ba ku ne ku ba ku ne kuka kashe su ba shi ne walakin allah katalahu ko walakin allah katalahu wasu suna rajja wannan sira'a na tafsiri saboda ya zo bayan harfin nafi ne bayan harfin nafi walakin din yana dauke da shigen shigen ma'anar ma'anar istisna'i cikin ilimin mantiq saboda su a wajen malaman mantiq lakin shine harfin istisna'i ta shigen wannan saboda haka tunda lam ya zo a nan ɗin kira'a ta walakin ya fi dacewa da lam ɗin haka nan wa ma ramaita iz ramaita walakin lahu rama to a nan malamai sun yi sabani shin Allah da ya kore ya kore musu kisa ya ce ba su suka kashe ba amma zahiri kuma su suka kashe waɗannan kafirai sannan kuma ya danganta wa kansa ya ce shi ne ya kashe su a nan yana magana ne a kan babin babin hadara da muka yi magana a hadaratul jam'i hadaratul jam'i alfarkul awwal da kuma alfarkul sani da muka yi magana a kai shi a hadara a hadara ta jam'i komai da komai iri ɗaya ne komai da komai iri ɗaya ne shi sa ake ce ma hadaratul jam'i din ma'ana a wannan hadara ba a bambantawa a ce wannan mutum ne dan adam ne wannan aljani ne wannan mala'ika ne wannan sa ne wannan rago ne maciciya ce zakara ce eh kare ne alade ne biri ne waɗannan duk ba a bambance su duk an dunkule su an ba su suna ɗaya waɗannan suna ɗin bayin Allah bayin Allah a wannan hazara kai da alade ɗaya ne kai da kare ɗaya ne to wannan wannan hadarar wannan hadara da sufaye suke magana a kai a wannan hadara ba a kawo shari'a ba ba a kawo shari'a ba dukkan su kun haɗu a matsayin bayan Allah in kullu in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahman abda to wannan shine wannan hadara kowa kowa da kowa komai da komai bawan Allah ne babu fifiko tsakanin ka da kare tsakanin kare da adal alade kare da rago to waɗanda suka shiga halawati suka riski wannan hadara ba su san alfarkul awwal ba akwai ba san alfarkul sani ba shi ne suke daidaita tsakanin kare da rago ko alade da rago yadda rago halal ne za a ci namansa kare za a ci namansa alade za a ci namansa yadda ruwa halal ne zuma halal ne nono halal ne kunu halal ne to haka nan giya shi ma halal ne abinda waɗannan yara ƙanana jahilai suka shiga halwa suka fito suke faɗa kenan wani din da shuraidu ya yi sama da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da wani abu cewa ba shiga tufancin ba ba shiga tarbiya da wusulin ba ba wannan ba a san akwai hadaratul jami akwai alfarkul awwal akwai alfarkul sani to saboda haka a nan da ya ce falan tabtuluhum ya kore musu kisa ba ku kake su ba walakin nan da qatalahum yana magana akan wannan hadara ne amma idan aka zo menene akwai ai wasu ayoyi daban ko qatiluhum yu'azzibhum Allahu bi aydikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin qatilul ladina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir ko ayoyi da yawa da kuma Allah yake magana yake cewa idan mujahidai suka kashe kafirai su suka kashe suka kashe nan kuma falam taqtuluhum ba su suka kashe ba walakin Allah qatalahu to bambancin wannan da kuma wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama a wa ma ramaita sai aka ce iz ramaita to kuma aka ce walakin Allah rama su an kore musu da aikin ba su yi shi ba gaba daya kawai Allah ne ya yi abin da suka ga yawa kanan nan a badar kacankan Allah ne don ne a bisa wancan hadara da muke magana a ce cewa duk abin da ya faru a gun badar din nan to dama Allah ya kaddara shi yadda yadda abin ya faru ba za a iya karawa ba za a iya dakawa ba yadda adadin waɗanda aka kashe saba'in ne cikin adadin waɗanda aka kama asra saba'in ne cikin adadin waɗanda suka yi shahada sha hudu ne cikin dinnan ba wanda ya isa ya rage daga saba'in saba'in din ko da wannan sha hudu don menene komai yadda suke nan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara shi a haka ba wanda ya isa ya kawar ya kawar ya canja wannan misali idan ka duba yau goma sha biyar ne ga watan ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku to duk wanda ka gan shi cikin wannan masallaci ana sauraron tafsir tare da shi to fil azal Allah ya kaddara a sha biyar ga watan ramadana na shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku a daidai wannan lokaci daga karfe hudu da rabi zuwa daidai lokacin da za mu tashi to Allah ya kaddara duk wanda yana cikin wannan masallacin bai isa ya je wani guba duk inda yake ya in a wani gari yake bulaguro sai ya bar garin ya zo da matu kuma Allah ya sa ransa ya dawo masallacin a yi tafsirin tare kuma ba wanda ya isa ya shigo masallacin nan baya cikin wancan kaddaran da aka bai isa ba kamar yanzu wanda aka kaddara kuma bai isa a ce wai ya ki zuwa ba to wannan shine ake magana akan hadara din حضرات جميل فشين الله سبحانه وتعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ai riga ya dama can an kashe komai da komai shi manzo ai ya faɗa wanda ya san wannan ai ya riga ya faɗa washe garin badar manzo da sandansa da sandansa in yana tafiya zai zo ya taba ya kafa sandansa a wani gu sai ya ce kun ga gunnan sabai su ce mun gani sai su ce huna sai ya ce huna masra'u fulan bin fulan gadan insha Allah gunnan da kuka gani a nan ne za a kashe wane dan wane gobe sai ya wuce gaba sai ya kafa sanda ya ce kun ga nan eh to a nan gun huna masra'u fulan gadan insha Allah sahabin da ya rawaito ya nuna wuraren da za a kashe ɗaiɗaikun mutane da aka kake su cikin shirikan makka da ya ce wallahi sun matallahi ya ce ma jawa zuwa ba mutumin da ya ƙetare inda manzo ya ce a nan za a kashe shi kaga shi manzo an nuna masa wannan hadara abin ya wakana da an riga ya an nuna masa misali da zan baku ku gane kamar fim ne da aka yi rekodin din shi cikin kasar bidiyo a gane an riga an shirya a cikin kasar bidiyo din da zaran ka kunna ka kunna to saboda haka yadda darekton ya shirya to kai da ka kunnan nan ba ka isa ka canza ba yadda darekton ya shirya wani zai shigo gidan wani wani zai fita gidan wani wani za a kashe shi a nan wani za a yi kaza duk a shirye yake abin A to A to ZL suna nan a shirye haka komai Allah ya shirya shi ya ajiye shi shi yasa Allah yake cewa balil insanu ala nafsihi basira gobe kiyamar hisabin Allah zai yi saboda tabbatar da adalcinsa amma shi dan adam kashin kansa yana da kofin duk abin da ya aikata a duniya yana da kofin ta shi ne falon taktuluhun walakin Allah a katalau to kaga wannan hazara ake magana ake to idan aka duba kuma wakanan badar din wakanan badar din ya riga ya bar wannan hazara da muke magana ake in ka bar hadaran za ka zo za ka ce kafiri wane a badar ai wane ne ya kashe shi kafiri wane wane ne ya kashe shi kafiri wane wane ne ya kashe shi ka bar wannan hadara shi manzo da ya nuna wuraren da za su mutu yana magana akan wannan hadara ya riga ya wa kana kenan to shine sai ya kore musu menene gaba daya falam taqtuluhum ba su ba ku kashe su ba gaba daya walakin Allah qatalahum ko walakin Allah qatalahum amma da aka zo kan manzo fa ba ce wa ma ramaita walakin nan da rama ba wa ma ramaita is ramaita abin da yasa aka kara is ramaita a haƙƙin manzo sallallahu alaihi wasallama shi manzon ya san hadarar ya san hadarar da ake magana a kan sabin shi yasa ma ya nunnuna wuraren da wasu za a kashe su washe garin kashe su duk sai sa aka kara isramaita dinna a nan akwai bambanci tsakaninsa da su su kawai abin da suka sani yakin da suka yi a badar banda wannan ba san komai ba shi manzo ya san abin da suka sani cewa an yi yaki a badar da dukkan abin da ya wakana sannan ya san da dukkan abin da ya wakana akwai kofi ɗinsa kafin ya wakana sanin cewa akwai kofin wannan abin da ya wakana kafin ya wakana shi yasa yake istiramaita shi ne ya tabbatar mishi kuma ya kore mishi shi yasa wa ma ramaita din nan to yana duba wancan hadara izramaita kuma yana duba waqi'in badar kaga ba ta arubi tsakanin shi yasa duk kila wakala da maganganu iri-iri da taujihaji na malaman tafsiri iri-iri da ka karanta ka gani duka bar su ka dawo wannan tafsirin da muke yi shi ne kat to saboda haka malaman mantiki ne suke cewa wai abdidani la yajtami'ani ko sun kawo abdat hanyoyin tabayuni da takhalufi a ilimin mantiki sun kawo wasu suna haduwa suna rabuwa wasu ba za su taba haduwa ba wasu ta wani bangare su hadu ta wani bangare su rabu suna nan akwai wato alwa na takhalufi da tabayuni waɗanda malaman mantsi suke magana a kai ƙarshe dai suna magana cewa kishiyoyi guda biyu ba sa haduwa ma'ana ba zai yiwu a ce mutum shi dogo ne kuma gajere ne ba ko a ce shi fari ne ko kuma baki ne ba zai taɓa yiwuwa ba ko a ce kana nan kuma baka nan kai hadir ne kuma ghaib ne ba zai taɓa yiwuwa ba amma a nan da ke ana magana akan hadara daban-daban wa ma ramaita ba kai jifa ba iz ramaita a lokacin da kai jifa ba kai jifa ba a lokacin da kai jifa walakin nan za rama a can ba a ce falam taktuluhum iz qataltumuhum ba falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum anan wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah walakin Allah rama to wannan wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama bayan maganan da muka yi akan hadaratu ma ramaita yana wata hadara walakin Allah rama yana wata hadara iz ramaita kuma an fada anan kasancewar manzo ya san dukan hadarati ba a ce iskatantumuhum ba saboda sahabbai ba su san wancan hadara ba to haka nan wannan yana magana akan hukuki guda uku hukuki guda uku nan na farko haƙƙin Allah shi kadai a wannan idan ka haɗa Allah da manzo Allah ka zama kafiri ka yi ridda na biyu haƙƙin manzan Allah a wannan idan ka da Allah da manzan Allah shi ma ka yi ridda ka zama mushiri saboda ka mayar da Allah dan adam saboda shi manzo din dan adam ne amma ba kamar sauran yan adam ba kamar yadda wasu suke fada in gane sannan kuma akwai haƙƙin Allah da manzan Allah a wannan idan baka hada da Allah manzan Allah ba to a nan ne ka zamo kafiri ka zamo mushriki rikakke to saboda haka rashin sanin wayannan hukuki guda uku su suka janyo sabani da yawa da kawar da darajoji da yawa waɗanda suka shafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam misalin haƙƙin Allah shi kadai bauta ko addu'a neman bukata ba duk lokacin da ka bauta wa manzan Allah ko wani Allah to kai ka zamanto mushriki murtaddi kafiri saboda bauta din haƙƙin Allah ne shi kadai in ka hada Allah da manzan Allah ka zama kafiri misali manzanta manzanta cewa a manzo rasulu ne nabiyu ne kamar yadda mushirikan maka suke cewa allah da kansa ya zo mana ya gaya mana wannan sakon da kake ke fadawa suna so su mayar da haƙƙin manzo su mayar da shi haƙƙin Allah a lokacin suna so menene suna so ne su mayar da Allah ya zamo tamkar dan adam hatta mala'iku ma Allah ya ki yadda ya aiko saboda mala'ika din ba jinsin dan adam bane to haka nan abin da ya shafi Allah da manzo a haɗe in ka raba su ka zama mushriki ka zama to kafiri to shine inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa fa aminu billahi wa rasulihi ya hada su duka wa ati'u Allah wa ati'u rasula an hada duka wa man ya'ti Allah wa rasulahu an hada duka ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi babin mahabba soyayya an hada Allah da manzo to a irin wayannan abubuwa da zaran ka raba Allah da manzo kai kafiri ne a haƙƙin Allah ka da Allah da manzo kai kafiri ne a haƙƙin manzo ka da Allah da manzo kai kafiri ne abin tambayan shi ne iskali matsalar shi ne ta yaya za ka gane haƙoƙin Allah tsura na shi kaɗai waɗannan kuma na manza Allah shi kaɗai kuma ka fayyace waɗanda na Allah ne na manza Allah ne to wannan kana buƙatan karatu ne wannan to kaga rashin karatu shi yake janyo rashin sanin me za a danganta wa Allah me za a danganta wa manza Allah me za a danganta wa Allah da manza Allah gaba da to saboda haka za ka ga akwai ɓangarori guda biyu waɗanda suka halaka ɗaya ɓangare sun ɗauki haƙƙin Allah sun ba wa manzan Allah a da'awar haƙiƙar da ba su san me ce ma ake ce mata haƙiƙa ba bangaren waɗanda ake ce musu 'yan hakika aka da akan danganta su zuwa ga sufaye ko kuma 'yan tarika wanda ba su da alaƙa da tarika ko sufanci ɗaya bangare kuma waɗanda suka ɗauke haƙoƙin manzan Allah da da'awar cewa waɗannan haƙoƙin na Allah ne wanda su jahiltar manzan Allah shi yasa suka ce waɗannan haƙoƙin na Allah ne alhali haƙoƙin kuma na manzan Allah ne irin su tawassuli ko neman albarka ba wanda za a nemi albarka wajen su sai Allah ba wanda za a yi tawassuli da shi sai Allah suka tafka kurakurai yawa a nan wanda abin kunya ne da sunan malinta ko da sunan ilimi a yi wasu maganganu irin wannan cikin waɗannan kurakurai a takaice cewa za ka yi tawassuli da aikin da ka yi ko sallah ko azumi ko sadaka ko wani aikin alkhairi ka ce ya Allah dan azumi na na watan Ramadana ya Allah dan azumi ranar litinin ranar alhamis ya Allah dan sadakan da na bawa wane ya ji daɗi dan alkhairi kaza da ne ka biya min bukata Allah zai biya min bukata ba shirka bane kayi tawassuli daidai amma shi manzon Allah kuma ba za ka yi tawassuli da shi wannan kuskure ne babba saboda shi a duk ibadar da za ka yi tawassuli da ita akwai ibadar da ya kai sallah babu to sallah ita kanta sahabi da ake ce ma Abu Sa'id Abu Sa'id al-Mu'alla hadisi yana cikin sahih Bukhari da Muslim yana cikin sallah sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira shi shiru ya kira shi shiru ya kira shi shiru da ya kira yayi yawa sai sauri sauri ya sallama ya dawo sai manzo ya ce masa ba ka ji ina kiran ka ba sai ce na ji ya rasulullah amma sallah nake yi yace sallah kake eh amma ai ka ji Allah ya ce yayi wallazina amanu tajibu lillahi wa lirrasuli idza da'a Allah ya ce idan Allah da manzo kowanne idan ya kira ku ku ansa ka zo ka ce mun wai sallah kake yi kaga wannan zai nuna maka ne manzon Allah ya ci sallah da hujja da harshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ta yaya sallar za ta yi tawassuli da ita sannan ka ce manzo Allah ba ya tawassuli kaga shine wannan maganan sallar ya sani bai san manzon Allah me yasa ya san sallah bai san manzon Allah ba jahilcin sa jahilcin sa to akwai kurakurai irin wannan da yawa a ciki sannan kuma abin mamaki din ita sallar ko azumi da sauran ayyukan alkhairi waɗanda ake tawassulu din su waɗannan ayyukan su ma Allah ne ba ka ga an dawo me ake cewa an yi gudun gara an tadda zago an yi tawassuli da manzon Allah ne saboda kar a hada shi da Allah ko kar a mayar da shi Allah ko to azumin da sallan da sauran ayyukan alkhairi da ake tawassuli da su dan Allah ne eh to saboda haka babban iskali da zaka zaka warware waɗannan matsaloli da zaka warware kawai ka duba rukunan musulunci guda biyar rukunan musulunci guda biyar shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah rukuni ɗaya ne kuma wannan rukunin shi aka fara ambata tukunan sallanka da azuminka da hajjinka da zakanka suka zo bayan wannan hukumin to wannan zai nuna maka shi Muhammadun Rasulullah din ya ci sallah ya ci azumi ya ci hajji ya ci zakka saboda shi muhammadun rasulullah din sharadi ne na karban wayannan abubuwa duk abin da ya zamanto sharadi na karban abu sharadin ya shi abu amma an kasa fahimtar wannan amma inda cewa aka yi maka misali rukunan musulunci guda shida ne an raba tsakanin Allah da manzo Allah daban manzo Allah daban amma rukunan biyar ne biyar ne dole kuma la ilaha illallah muhammadu rasulullah shi ne na farko shi ne na farko da rukunan nan shida ne za ka ce la ilaha illallah farko ɗaya da sallah na biyu zakka na uku azumi na hudu haji na biyar sai ka ce manzan Allah na shida in shida ne to biyar ne kuma a biyar din duk riwawoyi ko ina an haɗa su ne da wannan nema annabi adam alayhi salam ya san darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun a lokacin yana tabo an busa masa rai kenan da ya daga kansa ya ga a rubuce akan al'arshi la ilaha illallah muhammadur rasulullah ganin wannan lokacin da ya ci wannan bishiya din ya tuna da wannan sai ya yi tawassuli da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka anan wa ma ramaita wa ma ramaita iz ramaita da Allah da yake walakin Allah rama to wannan yana nuna maka haduwar haƙƙin Allah da haƙƙin manzo aikin da manzo yayi sai Allah ya ce shi yayi shi ya yi abin ya karbi aikin ya ce shi ya yi to saboda haka akwai ayoyi irin wannan da yawa da Allah ba dan ayoyi ba ne da wasu hadisai ne ko da cikin sahihul bukhari da muslim ne hadisan da ayi an ce bai sai ne misali Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa ma naqamu illa an aznahumullahu wa rasuluhu min fadlihi da ya ce an aznahumullahu da ya ce wa rasuluhu abinda kafirai suke hasada wa sahabbai su sahabban Allah da manzansa sun wadatar da su da wannan za ka ce Allah almuhuni ne mai wadatarwa ne manzan Allah almuhuni ne mai wadatarwa ne kuma ba sabo ne ke ba Allah ne ya fada shi sa Allah ya ifradin damiri yace min fadlihi Allah yana wadatarwa manzo Allah yana wadatarwa Allah zai dauko daga fadalarsa ya wadatar manzo Allah shi ma ya sa hannu fadalar Allah ya wadatar ta wanda ya dama fadalan duka na Allah ne Allah ya dauka yawa wanda ya ga dama manzo Allah ya dauka yawa wanda ya ga dama kuma ba sabo bane haka wa iz taqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi wa an amta alaihi take gaya wanda Allah ya mishi ni'ima kai ma kai mishi ni'ima kaga wani idan ka ce Allah Allah mai ni'imantan mai ni'imantarwa ne hankalinsa zai dauka amma idan ka ce manzan Allah shi ma mai ni'imantarwa ne zai ce ka kai manzan Allah fadar Allah ko ka kai ka mayar da shi Allah sai ce haka haka nan manzo sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna mallahu al-mu'ti wa ana al-qasi hadisi cikin sahih al-bukhari Allah din ne bayarwa ne ni ne mai kason dukkan abinda Allah zai bayar suna na ayoyi irin wannan da yawa wanda waɗannan ayoyi inda hadisai ne duk inda suke ko bukhari da muslim suke sai an bi an ce waɗannan hadisan da kai ne to saboda haka wannan aya a irin dan wannan lokaci da ake da shi ba zai yiwu mu faɗi asraru da ababe na ban mamaki da asraru tsakanin Allah da manzo da wannan aya take kunshe da shi ba wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama sai Allah ya ce wal yubli al mu'minina minhu bala an hasana bala yana zuwa alkhairi yana zuwa sharri kamar da Allah zai jarrabe ka da rashin lafiya da talauci ko aksidin ko abin da ya kama da wannan la sama Allah la qaddara Allah kamar da zai jarrabe ka ya dauki kuɗi ya baka ya dau lafiya ya baka ya dau yara ya baka ya dau mata ya baka a ya gani yaya za ka yi saboda haka bala ya bulu din idan babu karina yana daukan alkhairi da sharri shi yasa inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yudabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum fi zalikum bala'un min rabbikum hafiz saboda kasancewa yanka yara yanka yara to sai aka ce bala'un din anan sharraba ce ta sharri amma anan Allah subhanahu wa ta'ala yake su sahabbai Allah zai musu jarraba bala'an hasana ma'ana duk wanda aka kashe aka kashe a razmatu badar ba kashe shi ake ba duk wanda aka raunana shi ba ba rauni ya samu ba ma'ana zahirin sharrin da ake gani to ba sharri bane alkhairi ne kamar da farkon wannan zaman muka yi magana a kansa shine wannan waliyubuliya wa an wasilatu wa fi ta'wili masdarin إن في محل جر مجرور بالله وأن جاره مجرور إن متعلق بمحذوف ne yana cikin wau din da muka sha magana a kansa cewa wau wanda idan baka yi takdiri ba sai ka rasa inda yake komawa yana ciki kama Allah subhanahu ta'ala ya ce ne liyam haqqal kafirina wal yubliyal mu'minina sai aka cire liyam haqqal kafirina dan Allah ya halakar da ya gama da kafirai sannan kuma ya jarrabi mumunai amma bala an hasana to shi ne aka faɗi majruri aka faɗi ma'afufi ba a faɗi ma'afufun alaihi ba cikin ayoyi irin wannan da yawa wanda muka yi magana a kansu sai ce inna allaha sami'un alim allah subhanahu wa ta'ala ne shi ne mai gani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ya kara mana lafiya Allah ya saka da alkhairi masha Allah alhamdulillah a akar makalla akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya na farko yake cewa menene marabar tsakanin shari'a da hakika
a bayanin da muka yi mai tsawo cikin tafsiri don ne mutum ya mayar da hankali zai gane bambancin hakika da shari'a hakika bayar da komai ga Allah kul kullum min indillahi hakika sannan kuma haka ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika wannan kuma shari'a amma a asalin ma'anan hakika shine wato shari'a ne zufi shari'a wanda bayan Allah a rifai waliyai su ne kadai za su fahimce ta ake ce mata alhakika shari'a da kowa zai fahimta sai aka ce mata shari'a saboda haka alhakika din ba wata aba ce daban ba kuwa ga kulkullu min indillahi din shi ma shari'a ne shari'a ne kamar da muka fassara a cikin tafsirin ne amma an ware an kira ta hakika saboda kai ba za ka iya ganewa ba eh na'am
na'am shi kuma wannan ya ce mutum ne yana yin kasaru sai ya tarar ana yin sallan azahar sai ya samu raka a biyu shi zai cika ne ko shi kenan wai
a kauli sahihi in kana yin kasaru ba in ka bi limani ka cike kai ma cikewa za ka yi saboda hadisin inna ma ju'ila al-imamu li utamma bihi fala tasrifu alayhi ba zai yi ka ji limami kuma ka saba mishi wannan shi ne ko kuma ka yi kai kadai ka yi kawai kasarun ka kai kadai wannan shi ne kaulin da ya fi inganci na
na'am shi kuma wannan yake cewa mutum ne da ya sallan isha ba ya zo ya tarar ana yin tarawi shin zai jona idan ya samu raka a biyu ya tashi ya kawo biyun koya zai
wannan duk abin nan fatoyi ne na zamani ta yaya kai da kake sallan farilla sannan kuma ka ji ruwa lafiya manzo ya ce inna ma shi da imamu li utamma bihi fala taktarifu alayhi limami da ma yi maka shi saboda kai koyi da shi manzo yake karka saba mishi to saboda haka kai farilla yake kake yi isha shi tarawihi yake baka saba mishi ba manzo ya ce kar ka saba mishi kai kuma ka saba mishi yawwa to saboda haka hadisin da ake magana hadisin jabir ma'az bin jabal zai yi sallah tare da manzo in ya je da jama'arsa ya yi musu wannan sallar to wannan hadisi waki atu aini ne wanda ba za a aji wannan hadisi kauli karara a wadfala tattalifu alayhi a dauki wancan hadisi wanda yake mali aikin jajir ba kamar da mun sha bayani akan wannan yana cikin kurakuran masu karanta hadisi ba tare da sanin ka'idodin musala da kuma usulul fiqh ba assalamu alaikum haram